إن الحمد لله نحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نواني قواتم ربيع الأول نعم da biyar kuna da tabbas eh ka tabbatar 25 ne to yau muna 25 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 17 ga watan a watan tara a Gregorian calendar 2000 da 20 da ainihin wato 2025 don ci gaba da darasinmu a na wannan littafi mai albarka littafin min wasayar salafi lishabab daga cikin wasiyoyin magabata ga matasa wanda fadilatu sheikh abdulrazak ibn muhsin al-badr alaihi rahmatullahi mutatabi'a ya rubuta Allah ya masa rahama muna gabatar da wannan darussa wannan shi ne kasa sati da ya gabata mun fara wasiyar farko mun gama da muƙaddimar da wannan malami ya wannan littafi har mun fara wasiyar farko wa mun karanta wasu manya-manyan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asali na gamu da alkhairi kaza da kaza ina fata an fahimta wannan yana faɗa ne ba dan riya ba ba dan kuma ya nuna yana yin wani aiki na musamman ba a'a yana yin haka ne don ya nuna wannan matashi cewa kai ma ka dage domin ka yi irin wannan aikin ina fata an gane kai ma ka yi ƙoƙari irin yadda Allah ya ban dama nake yawan tahi ne sallah to kai ma ka tashi kai sallah irin yadda Allah ya bani dama nake tahi in karanta Qur'ani to kai ma ka tashi ka karanta irin yadda Allah ya ban dama nake tashi na yi ƙiyamun laili to kai ma ka tashi ka ainihin wato yi ƙiyamun laili ina fata an fahimta to sai malam yace qala abu abdullahi al-hakim fil mustadrak abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin littafin sa al-mustadrak ala sahihaini ya fada ba'da ikhrajihi li hadain al-kull al-atharain as-sabiqain bayan ya kawo waɗannan atharai na amru dan maimun da kuma ɗaya asarin bayan ya kawo waɗannan asarai waɗannan hadisai guda biyu farahimallahu amru bin ubaidillahi sabi'iyya sai ce Allah ya rahama ga amru ɗan abdullahi sabi'i wa amru bin maimun al'audi da kuma amru ɗan maimun al'audi Allah ya musu rahama wanda suka kawo mana waɗannan asarai ya ce falamma a falakadi nabbaha lima yuraggabu shababa fil ibada falakada haƙiƙa nabbaha sun faɗakar na fata an fahimta lima yuraggibu ashabba fil ibada ga abin da ya kamata a kwaɗaitar da matashi wajen ibada ma'ana sun kawo waɗannan atharai da amru ɗan maimun da wancan ainihin wato abu abdullahi sabi'iyu sun kawo waɗannan maganganu ne kamar yadda muka faɗa ba don su nuna su masu ƙoƙari ne a cikin addinin Allah ba. A'a, sai don idan kai wane kaji domin su matasan zamaninsu, su kihi suke da wane ya bauta wa Allah su ba su bauta wa Allah ba. Kihi suke da wane ya samu sallan nafilibuli su ba su yi ba. Kihi suke da wane ya karanta Ƙur'ani su ba su karanta ba, don haka sukan faɗi irin wannan a cikin jama'a cikin matasa don su kwaɗaitar da su cewa su kuma ku tashi ku wani abu ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun yi wani abu na alheri domin lahira ina fata an gane to shine wannan bawan Allah alhakimin na saburi da ya kawo waɗannan asarai guda biyu a cikin almustadraku ala sahihaini littafi ne ya rubuta ya saka mar suna almustadraku ala sahihaini to da ya kawo waɗannan asarai guda biyu sai ce Allah kai rahama ga ainihin wato amru dan maimun da kuma wato amru bin ubaidillahi sabi'i yace domin sun kawo waɗannan asarai ne dan su nuna biyatu bil qudwati ana wa mutane ko matasa tarbiyya da su koyi da magabata ai mun kawo athari ɗaya daga cikin atharai yana cewa shi kullum idan dare yayi sai ya karanta aya dubu to yanzu kai sai ka kasa kunne sai ka ce to yanzu ni nawa nake karantawa idan dai an samu wani yana karanta aya dubu a dare sai ka ce to bari in dage ko goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari nima in dinga karantawa kaga labarin kawo maka shi ya zama dalilin zaburar da kai domin gyara ina fata an gani ya zama dalilin azabarar da kai kai ma ka gyara naka tafiyar ka gyara naka sulukin ka gyara naka ibada to wannan shine dalilan da yasa ake kawowa to sai yace a cikin waɗannan labarbaru guda biyu na waɗannan manya-manyan bayan Allah guda biyu da suka ba mu labari ya ce a tarbiyyatu bil ƙudwati ana wa mutane tarbiyya game da ainihin wato su yi koyi da abin da magabata suke yi fashabu don haka matahi ya taju ila hadhal maqami yana buƙatar wannan matsaya irin ta magabata shi ma yayi abin da ya kamata hatta yanshita har shi ma ya samu nishadi ya samu zaman lafiya ya samu nutsuwa wa yashula alaihi al-imtithalu har ya samu dama na saukin kwatanta abin da magabata suke kwatantawa idan ya samu wannan to zai zama masa mai sauki wajen yadda zai abin nan lakin yambagi sai dai kuma ya dace lil muallimi ga malami an yantabiha an yan an yatanabbaha ila husni niyyatin wa qas abinene wa qasdihi ila husni niyyatin wa qasdihi yace sai dai kuma yana da kyau shi malami ya kyautata niyyarsa lokacin da zai bawa dalibai labarin cewa ya aikata kaza na alheri saboda idan kuma baka yi a hankali ba kuma ya zama manufarka ba mai kyau ba to sai shi dan ya ja kafarka sai ya zama kokarinka yanzu ka nuna wa mutane kai mai kokari ne ba kokarinka ai koyi da kai akan wannan ba ina fata kun fahimta su magabata Allah ya taimake su zukatansu suna da kyau duk lokacin da za su gaya ma sun yi wani aikin alheri babbar manufarsu shine kai koyi da su ba wai manufarsu ka san suna ibada ba kai wallahi jama'a an samu ɗaya daga cikin magabata yace ya fi shekara ashirin yana sallar nafila amma matar shi bata sani ba yana tahi cikin dare yayi kiyamul laila amma matarsa bata sani ba yadda ka san mai barawo sai ya yi sanda ya lallaba ya tabbatar ta yi bacci sai ya sanda sai ya tafi banɗaki sai ya alwala sai ya zo ya sallolinsa sai ya gama sai ya zo ya kwanta sai ta tahi ta farka ta ganshi gashi a kusa da ita ba ta san cewa yana sallan nafila yana kiyamun laili ba me ya dalili saboda yana so Allah kaɗai ya yarda da aikinsa baya buƙatar hatta matarsa ma ta san tana yi yana yi don Allah jama'a mutumin da ya ɓoye aiki na tsawon shekara ashirin hatta matarsa ba ta san yana yi ba don Allah wannan irin kalar ikhlasi ne ya kai makura sama da wannan jama'a to an samu wani daga cikin magabata jama'a kamar yadda ainihin wato Muhammad Salihul Munajjir ya kawo a cikin littafinsa mai suna Hajatuna ilal ikhlas buƙatar da muke da ita wajen yi saboda Allah musulmi yana da buƙatar yin abu don Allah akan haka ya rubuta littafin ya kawo labarin wani mutum daga cikin magabata ya fi shekara talatin yana azumin lafila amma matarsa ba ta sani yana azumin litinin yana azumin alhamis amma matarsa ba ta sani ba idan aka kawo masa abin karyawa kai hajiya Allah ya ba da lada Allah ya saka abin nan ya yi daɗi sai ya karɓa ce bari mu ɗan duba waje ko za a samu abokan da za su taya mu ci don mu samu lada a haka yana da kyau yana fita hebawa almajiri sai kai juya wannan kai gaba sai dai kwanan ya sai da kwanan sai ya karbo sai ya taho da shi sai haji Allah ya bada lada sai ya mika mata na karyawa haka zai yi na rana ma haka zai yi sai na dare shine wanda za a sha ruwa da shi zai zauna ya ci amma mu duk mu sai ne ne ɗaya daga cikinsu akwai wasu maƙotansa talakawa ne tilis amma ba a taɓa ganin su cikin matsala ba ba a san ya ake suke rayuwa ba a he mutumin nan yake kai musu abinci kuma ya ƙi yadda ma ya dinga ba da saƙo kuma shi ma ya ƙi yadda su gane shi yake kaiwa idan dare ya yi ƙarfe sha biyu sai ya ɗauki buhun shinkafa ya ɗauki galan ɗin manja ya ɗauki omo ya ɗauki sabulu ya ɗauki gishiri magi ya zuba a leda sai ya zo ƙofar gidanka sai ya gama sauke kayan ƙofar gida sai ya buga gida ƙwan ƙwan ƙwan ƙwan an taho za a taho sai ya ruga da gudu kana zuwa sai ga kayan abinci a ƙofar gida a to dama kana jin yunwa ka ga rabona min Allah zan tso daga sama ga sheshe ko shikenan kawai sai mutum ya jaye cikin gida kawai shikenan shikenan sai ya gama da wannan gidan sai ya tafi wancan gidan duk mutanen kusa da shi a shi haka yake ba a gane shi yake ciyar da su ba sai ranar da ya mutu yana rasuwa sai aka ga zuwan abinci ya tsaya aka ce ayya ashe alhassan ne ke kawo mana abinci ashe husaini ne ke kawo mana abinci Allah ya masa rahama to haka magabata suke wajen ɓoye mai ayyukin alkhairinsu amma mu muna nan duk wanda muka yi wa alheri sai an ji mu wallahi dole mu gyara akwai aikin da zaka keɓe Allah kaɗai kake yi wa babu laifi ka bayyana domin Allah ce in tubudu sadaqati fa in mahiya sai ce wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'ati Allah ce inda za ku bayyana sadaka ma dalla da bayyana ta saboda a cikin bayyana ta kuma akwai yi wa wasu wa'azi su ma su yi kokari su yi sadaka kana wa ‘yan uwanka masu kuɗi ko masu hali cewa to ni fa na yi fitar da zakata ni na yi sadaka ni na taimaka to ku ba ku fito ku taimaka ko don wannan babu laifi Allah ya ce a bayyana din wasu lokuta akwai hikima wajen bayyana amma mutum ya dage ko da yana bayyana wasu abubuwa to ya samu wasu ayyuka da yake yi wanda duk duniya in banda Allah ba wanda ya san yana yin su kaga nan na bayyanawa daban wancan kuma tsakaninka da Allah ne duk duniya ba wanda ya san kana yi ina fata an fahimci magana to sai kaga ka hada da wancan dama kayi manufa ne dan wani ya dauki darasi shi ma yayi kana da lada har ilau wannan kuma dama ba wanda ya san kana yi tsantsar dan Allah kake yi to sai a hada da wancan da wancan kawai sai kaji amma hannun kiliya da maka wuce aljanna Allah ya wutar da mu gabaki daya shine yake cewa a a wayan bagilil muallimi ya dace ga ainihin wato malami mai karantarwa ko wanda zai nuna wa matasa ko wanda zai nuna jama'a cewa fa ga wani aikin alheri da yake yi an gane ko an ya tanabbaha ila husni niyyatihi ya tsaya ya fada ya fadaka zuwa ga kyakkyawar niyya kar ya yadda ya bata niyyar shi wa qasdihi ko da kuma manufar da yasa yake nuna wa jama'a hatta la yaqa fir riya'i fa yahbita amaluhu kaji ko har ya zama bai fada cikin riya ba ta yadda aikinsa zai rushe duk abin da zaka nuna mutane cewa gashi wani aiki ne kake kokarin koyawa jama'a to kai kokari kada shedan ya rinjaye ka ka saka a ranka cewa kana fada ne dan a gyara kana fada ne dan a aikata kana fada ne dan ai koyi amma ba dan kana neman jama'a su yaba maka ko kuma su ce abin da kai yayi kyau ba ina fata ana fahimtar magana to wannan shine To wannan shi ya kawo mu wasiya ta farko jama'a mun gama da ita. Yanzu kuma za mu ce alwasiyatu thaniya wasiya ta biyu. Wato wasiya ta farko shine matasa su dage su ribaci wannan rayuwar kamar yadda ya kawo hadisai da yawa. Sannan ai ta koya musu ayyukan alkhairi a aikace da kuma a baki. A aikata su gani ko a faɗa musu ana yin kaza don su aikata. Sannan kuma bayan haka a dinga kwadaitar da su suna aikin alheri kamar yadda muka ji daga gurin magabata to wasiya ta biyu sai malam yace wa min jumlati wasaya salafi lishababi yana daga cikin dunkulalliyar wasiya ga matasa wanda magabata suka yi ma jaa an ma jaa an hammad bin zaid shine abin da yazo daga hammadu dan zaidu annahu qala hammadu dan zaidu yace dakhalna ala anas bin sirina mun shiga gurin Anas dan Sirina rahimahullahu Allah ya wa Anas dan Sirina rahama ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi yace fi maradihi inta fa innaha min dinikum domin waɗannan hadisai na Annabi da kuke gani suna daga cikin addinin ku wannan shi shine wasiyarsa yace ya ku taron matasa ku ji tsoron Allah kuma wannan ita ce wasiyar mutanen farko da kuma mutanen ƙarfi haka Allah ya faɗa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum sai yace me anittaqullaha hakika mun yi wasiya waɗanda muka bawa littafi tun farko da ku kanku cewa dukkanku ku ji tsoron Allah kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku masu imani ko ya ku mutane ku ji tsoron Allah in za ku yi magana ku faɗi maganar arziki ba maganar banza ba ina fata an fahimta ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar ku sake ku mutu face kuna musulmi a wani guri yace fattaqullaha wasma'u wa ati'u khairan fattaku fattakullaha a'a ba ita ba fattakullaha wasma'u wa ati'u fattakullaha ne ko fattaku mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu li anfusikum khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna a can kuma yace fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku ina fata an fahimta so don haka wasiyoyin Allah akan aji tsoron Allah suna nan burjik suna da yawa kuma abin da ake nufi da tsoron Allah malamai suka ce shine ijtinabu nawahihi wamtithali awamirihi duk abin da kaji Allah ya hana to kai kokari kai baya duk abin da kaji Allah ya ce ayi to a ganka gaba gaba to in ka samu wannan ka samu tsoron Allah yasa malamai suka ce duk mutumin da ya zama mumini ko mai tsoron Allah to ya zama wali man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya wanda duk ya zama mumini mai tsoron Allah to ya zama waliyin Allah na fata an fahimci magana saboda me saboda waɗannan abubuwan guda biyu su suke sa Allah ya so mutum ya zama mu'mini ya zama kuma mai tsoron Allah to in ka samu waɗannan abubuwan guda biyu to shikenan ka zama wali ba wata tsiya bace walittakar da ake ta abun nan din mutane da ita yawwa la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu ala inna awliya Allah Allah yace ku saurara waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku saurara waliyan Allah ba su da tsoro ba su da tashin hankali a kiyama kamar ka tambayi Allah su waye sai Allah yace alladhina amanu wa kanu yattaquna su ne wanda suke da imani kuma suna jin tsoron in dai kana da imani da Allah ka yarda da Allah kuma duk abu in ya taso kana sa tsoron Allah ba ka sa son zuciya to kai waliyi ne in ji Allah ba in ji ni ba ina fata an fahimci magana to saboda haka duk nan waliye ne in Allah ya yarda ba wata tsiya da za a zo a yi ta yi mutane barazana da wata walittaka eh duk mumini mai tsoron Allah wali ne haka Allah ya faɗa kawai haka duk waliye ne mun Allah ya yarda Allah ya samu dace ba wata sa riga ne dukunkunanniya da hula dukunkunanniya da wani ka tattakushe ka ta kwarkwashe ka rarrobe da wani rawani da wani kambiri da wane ne ka ce kai mai tsoron Allah bane ba ba wani wannan kawai ka zagi malam ka bauta wa Allah ka ji tsoron Allah kenan kai wali ne kawai haka Allah ya faɗa to shi ne yake cewa a a wata hasiya menene eh wa hadhihi wasiyatun azimatun jiddan malam abdul razzaq ibnu abdul muhsin al badr yace kaga wannan wasiya ce mai girma kwarai da gaske duk wasiyar da za a ce ku dubi ta ina za ku karbo hadisan ku to kun ga anan kuma dole ne mutane su fahimta waɗannan hadisan na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi wallahi ba dan Allah madaukakin sarki ya da magabata sun yi kanakancin hadisan nan sun tace wa al'ummar musulmi ba da yanzu al'ummar musulmi tana nan cikin masifa alhamdulillah a hakan ma wasu suna nan sun dage he sun tarwatsa wannan hadisan yanzu ga ƴan qur'aniyunan wal qur'anu minhum bari'un suna nan over the internet kan social media suna ta karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa su basu yarda ba akwai wani masussuka in bai tuba Allah ka sussuka shi a cikin wutar jahannama wannan masussukan wallahi wallahi in yayi wasa bai tuba ba ya mutu akan wannan mummunar aqidar na rantsi da Allah Allah sai ya sussuka shi a wutar jahannama yana nan ya dage duk wani hadisi ya dauki bukhari littafin bukhari ya ce littafin banza na littafin ƙarya ya wulakanta sahihul bukhari ya gaya mar bakaken maganganu nan a internet matasanmu kuna kallonsa to wallahi ku yi hankali da wannan mutum in kana neman cikakken ɗan iskan malami a Najeriya in ka samu wannan na rantse da Allah ka gama yana nan ya dage ka'in da na'in cewa duk hadisan annabi ƙarya ne to Abdul Jabbar ma yayi ya gama kuma ya tafi kurkuku yawa alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin sai Allah ya ce kadhalika naf'alu bil mujrimina duk wani dan iska ku rabu da shi Allah zai dauki mataki a kansa ba yadda Abdul Jabbar bai yi ba akan ya musa hadisan Annabi ya wulakanta Annabi ya wulakanta Bukhari ya wulakanta Anas dan Malik ya ci mutuncin Abubakar ya ci mutuncin Umar duka amma da Allah ya tahi rana ɗaya da ya waiwaye Abdul Jabbar yau babu labarin Abdul Jabbar a Najeriya haka ne ko ba haka ba to shi kai ma musu suka ka jira yawwa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi mati Allah ya ce ina maka istidraji ne talala mai kamar sake yana nan ya sage ka'in da na'in to kuma malaman sunna suna nan kuma suna shirye yadda za a zauna da shi yadda aka kure Abdul Jabbar ya shanya kofin ruwa tara kofi tara na rantsi da Allah ya shanye kuma a hakan ma bai koshi ba eh ba wani azumi baba baba ba azumin da ya kawai ya ci wahala ne wallahi amin amin wallahi yadda Abdul Jabbar ya shanya kofin ruwa tara to kai kan na ga sai ka shanye 109 wallahi Allah to saboda haka shi ma malamai suna nan suna jiransa suna nan suna shiryawa wallahi za a kira zama da shi in yaki kuma to za mu maka shi a kotu cewa yana zagin hadisanmu yana zagin annabinmu yana zagin musuluncinmu ba mu yadda ba yawwa in ya kuma kuskure ya zo to za a yi masa ta abdul jabbari shi ma insha Allah to matasa ku yi hankali domin abin da zai baka mamaki yanzu wallahi yana jan hankalin wasu matasa masu bibiyarsa sai ga yaro ya ɗauko karatunsa ya yi fosin ya ce kaji inda gaskiya take ina gaskiya take a gurin wannan ɗan iskan gaskiya take lalle baka san inda gaskiya take ba to suna nan suna ta yaɗawa yan shi'a suna yi yan ƙur'aniyuna suna yi akwai wani littafi yana nan in Allah da ma gama wani littattafai daga cikin littafan nan zan saka shi shubuhohin yan ƙur'aniyuna ne gaba ɗaya aka warware su a cikin littafi da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah to ku yi hankali da wannan mutumin to sannan akwai dan gungu dama shine ogansu a Najeriya shi fa dan gungu fa wallahi ya san abin da yake kai ƙarya yake kai domin ga dattawan mu nan sun san shi to kaji baba kan ma abokin sa ne amma a da ko baba an ba ni lambar sa ma ko sai ni nake masa tunuce ta ko sai ni kaji ko kaji shi ya san shi abokin sa ne ma kuma da kira cikin gowar da ya dage cewa lalle iya fice a nan Gombe da dan dan abin dan travel kaji ko ba ka ta kasu ne iya fice ce ƴaƴan gurba wata irin su gidi ka ji ko duk ba ina wata to lokacin akwai malam albani zariya na taba jin wata maganar sa yace da idan aka je wa'azin kasa kowa idan yana wa'azi bacci bacci ake amma daga an ce dan gungu zai hau yace akwai wani abokin su yana saman trailer kawai sai aka ji pap ya fado kasa kace waya dai dama baka bace wallahi ido na biyu kawai ina jira na ji an kira dan gungu ne wallahi tsabar wa'azi malam da karantarwa idan aka ce wa'azi ne zai hau kan mimbari to duk kowa zai tashi mai bacci ya farka mai gengedi ya daina wanda yake hingida zai koma ya zauna na zauna zai miƙe tsaye saboda za a sha wa'azi lokacin kuma yana matashinsa to kawai matsala ya samu da ƙungiyar izala ya ce to tun da ma abin haka ne ƙarya ne ma izalar tun da ma haka ne hadisan ma da kuke gadara da su ƙarya ne kaga ɓata mara rai kawai aka yi ya ƙarya ta hadisan annabi ka gani shi yasa mu ta addu'a yadda muka fara Allah ya sa mu kare a haka kada Allah ya jarrabe mu da kauta dan wallahi abin ba a hannun mu yake ba in Allah ya so ya jarrabu bawa wallahi sai kaga mutun ya kauce ya koma wani layi daban ba kwa gani yanzu wasu an tahi da su abokan mu ne sun shiga harkar boko haram wasu an kashe su wasu an nemi su inda suka an nemi su an rasa kai waɗanda na san su abokaina ne wallahi malam wasu ma har ranar da aka kama su mu ba san cewa sun shiga cikin aqidar ba suna tare da mu a suna cikin aqidar mu ba mu ma sani ba to ka gode wa Allah idan Allah ya shirya ka ya dora ka kan layi to kuma ka rungume shi yasa yake faɗa cewa ku san ta ina za ku dinga karɓar hadisan manzon Allah wannan yana daga cikin wasiyar da malamin nan ya rubuta a cikin wannan littafi matasa ku san suwa za ku dinga jin karatu a gurin su in ba haka ba kana karatu a social media to lalle ku za su halaka ka su masu suka za su suka ka a wuta Allah ya sauwaje to shine yake cewa a yambage an yakuna aha almuqwa wa anna shabal muqbila ala talabil ilmi matashin da ya tunkari neman ilimi wa tahsilil hadisi da kuma neman hadisi an gane ko an yakuna tahsiluhu ala aidi ahli ilmi rasikhina ya zamanto ilimin da yake nema yana neman sa a gurin ma'abota ilimi masu zurfin karatu masu wanda kafafunsu suka kafu a cikin ilimi ina fata an fahimci magana yawwa ya tabbatar cewa a gurin waɗannan yake neman karatu kamar yadda Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba sai ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sai ce wa ukharu mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi to sune anan يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب na fata an fahimta Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab Allah ne ya sauke maka littafi minhu ayatun muhkamatun akwai ayoyin da suke muhkamai ne in aka ce al ayatul muhkamat ana nufin ayoyin da ma'anar su ta fito karara an san meye ma'anar su an san meye fassarar su ba a da kokonto ko tunani akan meye ma'anar su Allah ya ce to hunna ummul kitabi waɗannan ayoyin da kowa ya gane ma'anarsu malamai suka yi jawabi to su ne fa asalin abin da ake bukata ka ba a cikin littafin sai Allah ya ce wa ukharu akwai wasu ayoyi kuma mutashabihat suna da ɗan rikita rikita a ciki Allah bai fito da matsalar karara ba yanzu misali alif lam mim wa ya san ma'anarta ba wanda ya san ma'anarta ko ba haka bane to tana daga cikin mutashabihai to ba ita aka ce ka biwa ba dan ba ita ne ake so ka aiki da ita ba ba ruwanka da ita yadda Allah ya ce alif lam mim kai ma an ka zo ka ce alulan jaymi ara kawai kai gaba na fata an fahimci magana to sai Allah ya ce wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da mutashabihai ne suna da rikici wajen gano meye ma'anar su Allah bai bayyana ba karara to Allah sai ya ce fa amal ladina fi qulubihim zaygun amma kaga wanda suke da karkata a zukatansu wanda ba addinin suka sa a gaba ba fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai kaga kullun kokarin su waye meye ma'anar alif lam an ce Allah yana gani meye ma'anar Allah yana gani an ce Allah yana da hannu meye ma'anar Allah yana da hannu duk abin da Allah bai bayyana hakikanin meye ma'anar sa ba to sai kaga su kuma sai suke nema sai sun gano wai yattabi'una ma tashabaha minhu kamar ka tambayi Allah me yasa suke haka sai Allah ya ce ibtiga alfitnati ba wani abu suke so ba fitina suke so su tare a cikin al'ummar musulmi amma in ba haka ba yadda Allah ya ambata kai ma ka ambata ka wuce gurin mana ba shikenan ba to amma me yasa suke haka Allah ya ce ibtiga alfitna neman fitina ne kawai wabtiga a ta'wilihi kuma wai sai sun neman fassarar wannan abun Allah kuma ya ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah duk duniya ba wanda ya san ma'anar wannan abun in ba Allah ba yanzu na rantsi da Allah har ka mutu ba za ka san meye ma'anar alif lam mim ba duk wani bayani da wani malami zai yi kawai zalika mablaghuhum ne min al-ilmi iya abin da ya sani kawai zai faɗa amma hakikanin ma'anar waye santa shikenan sai Allah ba ya alamu ta'wilahu illa Allah sai Allah ya ce to warasikhuna fil ilmi shine ma'anar muhallin shahidin da malam ya kawo yace amma kaga masu zurfi cikin ilimi wanda kafar su ta kafu suka gane me Allah ke nufi suka gane annabi me yake nufi ya ƙulu na amanna bihi in sun zo irin kan wannan abin da bai ma'anarsa ba ta fito ƙarara ba sai kawai su ce mu ma mun yi imani yadda Allah nan ya faɗa mun yi imani shikenan sai a zauna lafiya kullum min indi rabbina da wanda muka gane da wanda Allah bai bayyana ba kowanne daga gurin wa yake jama'a daga gurin Allah yake wa ma yadhakkaru illa ulul alba Allah ya ce amma wannan magana ba da muke faɗa muku ba mai tsiyawa ya nazari akan ta sai mai hankali yasa an kaga irin su dan gungu mahaukata ne mahaukata ne don Allah ya ce wannan abin da nake faɗa cewa masu bibiyar irin waɗancan masu ilimi na gaskiya su suke fahimtar abin da muka faɗa ɗin ya ce babu mai hankalta da wannan maganar illa ulul albabi sai masu hankali ta haka duk wani kaga yana kara ƙarya yana kara bid'a yana kara shirka yana kara duk wani abu wanda Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba Allah ya ce mahaukaci ne wanda kaga ya fahimta ya gane cewa nan Allah yake so mu yi nan kan Allah bai zozabta mana sai mun yi ba Allah ya ce wannan shine cikakken mai hankali Allah ka sa mu cikin masu hankali to shine yake cewa ku nemi masu ilimi na hakika al-athbati wanda suke tabbatattu a cikin ainihin wato ilimi ahlud dirayati wal basira waɗanda suke ahalud diraya masu wato karantarwa wal basira kuma masu basira wajen karantarwa ina fata an fahimci magana al akabiri fil ilmi manya a cikin harkar ilimi la an ya akhudha al ilm an kulli ahadin kada a ce matashi wai sai a gurin kowa ma zai dauki ilimi ma'ana yanzu abin da muke so mu ce na farko tukunna in ka kade littafin ka zaka tafi daukar karatu tambayar da zaka fare wa kanka wannan malami ne zan je gurin sa wacce irin aƙida yake kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba wannan irin aƙida yake da hi game da qur'ani wannan irin aƙida yake da hi game da hadisi wannan aƙida yake da hi game da sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan irin kala aƙida yake da ita game da matan manzon Allah kun san duk waɗannan abubuwan guda biyar akwai wanda ba su yarda da su ba akwai wanda suna cewa qur'anin da yake hannun mun nan ƙarya ne ba shine qur'anin da Allah ya saukar ba mahadi zai zo da asalin ƙur'ani zai taso daga baya zai zo da shi an gane magana da kyau ko don Allah in ka san akwai wanda suke musa wannan ƙur'anin namu don Allah in za ka ɗauki karatu gurin malami ya kamata ka tabbatar ya yarda da wannan ƙur'anin mu ko bai kamata ka bincika ba ya kamata ka bincika akwai wanda sun karyata hadisan annabi sun ce ba su yarda da su ba da Allah in akwai masu ta hadisi in zaka ɗau karatu ya kamata ka bincika ka san malamin nan ya yarda da hadisai ko bai yarda da su ba ko bai kamata ka bincika ba ya kamata ka bincika akwai wanda suka ƙaryata sahabbai suka zagi Umar suka rugawa Abubakar Ashar suka ce yan wuta kai har ma suna musu take awwalu sani salisu wallahi abinda suke kiran su kenan awwalu sani salisu wai awwalu shine Abubakar sani shine Umar salisu shine Usman ma'ana wai ƴan wuta guda uku suna cewa duk wani zunubi da aka aikata tun daga ranar da annabi ya bar duniya har kiyama ta tashi idan Allah ya tahi kiyama zunubin yana kan Abubakar da Umar da Usman haka fa suka faɗa kenan to yanzu don Allah in zaka ɗauki karatu ya kamata ka bincika ka san malamin nan me yake fahimta game da wannan sahabban ko bai kamata ka bincika ba ya kamata ka bincika akwai wanda suka ce abin nan matan annabi ƙarya ne sun tsine wa nana Aisha har ma suna ce mata jaka ba annabi yana cewa khudhu nisfa ilmikum min hadhihi al-humayra ba ku karbi rabin ilimin ku a gurin wannan yar jarma ta jar yarinya annabi ya faɗa haka dan yaba ta cewa kyakkyawa ce faraja to kun san humaira tana iya ɗaukar jar yarinya sannan humaira tana iya ɗaukar tasgiri na 'yar ƙaramar jaka kasan a larabci za ka samu kalma ɗaya tana ɗaukar ma'ana guda biyu to sai su ɗauki mummunar ma'ana sai su danganta don su ɓata matan annabi muhammadu allah ka la'anci 'yan shi amana to sai suka juya wannan hadisin annabi yana cewa ku karɓi iliminku daga gurin wannan jar yarinya mai ƙoƙari su kuma suka ce ai ana nufin ku karbi ilimin ku a gurin wannan jakar yarinya Allah ka la'anci dan shi'a in bai tuba ba yanzu dan Allah ya kamata mu bincika mu san su waye ne suke karantar da mu ko bai kamata mu bincika ba to shine abin da malami yake magana a nan gurin yace ka tabbatar cewa wannan malami ne kake daukar karatu al-Imam Zarnuji mai littafin Ta'limul Muta'allim fi tariqit ta'allumi ya ce ba za ka je gurin malami haka kawai ka ce na zo ɗaukar karatu ba ya ce aƙalla ka samu sati biyu kawai ka je ka zauna kana sauraron shi kar ka je da littafi kar ka je da biro kar ka je da fensir duk malamin da ka ji kana sha'awar ka je ɗaukar karatu gurinsa ka nemi izininsa cewa malam zan dinga zuwa majalisi ina sauraron ku zai baka dama aiko ya ce sai ka zo ka zauna ka dinga jin irin maganganunsa wacce irin fassara yake yi ya yake ba wa ƙur'ani ma'ana ya yadda da shi game da hadisai ya matsayin sahabban annabi ya matsayin matan annabi ya matsayin ahlu bait rasulillahi a gurinsa duk sai ka ji aƙidunsa wannan irin kala ne musuluncinsa wannan irin kala ne iliminsa wannan irin kala ne in ka tabbatar ilimi ne na Allah da annabi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya ka gamsu to shi kenan kace akramaka Allahu a taimaka mun ina matsayin kaza a karatu wannan littafi zan sa in zo in ci gaba da dauka he yace to tunda kai kaza eh ka karanta kaza eh ka karanta kaza eh to ka dauko kaza to haka ake in ji imamu zarnuji ka san a cikin malamai da suka yi tarbiyya wa ɗalibai babu malamin da ya san malamai da ɗalibai irin al'imamu zarnuji ka je ka karanta ta'alimul muta'allim tariqat ta'allumi wato karantar da mai neman ilimi yadda ake neman ilimi sunan littafin kenan an gane magana da kyau ko a nan ne yake kawo baiti yana cewa innal inna tabiba innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihana idahuma lam yukrama yace faqana lidaika in jabota dabibahu waqana lijahlika in jabota muallima yace kaga da malami da likita to fa idan ba a girmama su ba to al'umma za ta lalace in ba a karrama malami da likita ba domin shi wannan likitan jiki ne shi kuma wannan likitan zuciya ne duk ana bukatar su ko ba a bukatar su don waɗannan abubuwan guda biyu da su ɗan adam ke rayuwa gangan jiki da kuma ruhi haka ne ko ba haka ba to likita ya kula ma da gangan jiki don ka zauna lafiya malami kuma ya kula ma da ruhi don ka gama da duniya lafiya ba shi kenan ba to shi yace innal tabiba wa innal muallima wat tabiba kilahuma kaga da likita da malami idan ba a mutunta su ba to duniya ba ta zauna lafiya ba dayan sihani idahu malami kurama yace to faqad faqad farda lidaika in jafauta dabibahu sai ka zauna da jinyar ka idan kaiwa likitan ka masifa likita ne yazo zai duba ka sai ka gaura marmari kaga ba sai tafiya barka ba sai tafiya barka da jinyar ka ba ba haka bane amma an kace sanin zuwa likita Allah ya saka muku da alheri wallahi kuna taimakon mu Allah ya biya sai ƙara gyara zama ya duba ka da kyau saboda me saboda ka jinjinawa aikin sa haka ne ko ba haka ba amma yazo ka ruruga mar ashar ko kai masa abun nan ko anan nan naga wani abu irin na comedy ne haka na abun nan kaman drama drama za a ce ne ko comedy comedy ne amma akwai darasi wani mutum ne malam Abu Dr. Abubakar Isa ina jin kuna kallon sa ai Dr. Abubakar Isa mai bayani akan abubuwan magunguna da kuma hikimomi na rayuwa zaka je yana kawo maganganu na hikima to shine ya kawo wani labari wanda labarin ne ma da na kalle shi san da ya burge ni wato wani mutum ne ya kawo ɗansa za a yi masa operation to ya zo ya zauna asibiti yana ta jiran likita yana ta jiran likita likita bai zo ba sai can likita ya bata kusan awa ɗaya da wani abu sannan sai gashi yana zuwa ya ce kai ne likitan da zaka yaro na aiki ya ce kawai sai ya ci kwalashi ya ce ashe ku mutanen banza ne dan Allah ka ji wani shigantaka dan ka fa zai wa operation kuma ka to waye zai operation din kenan ka ta kwalarsa kuma yanzu rike shi da kai ba ƙara bata man lokaci kake ba in ta zo da tsotsayi kafin ka sake shi ba dan ya mutu ba to amma da ke mutanen mu suna da zuciyar masifa wallahi kawai ci kwalash yace ashe ku likitocin nan ba kananan yan iska bane yanzu tun yaushe ake jiran ka sai yanzu zaka zo wa mutane yace malam ka yi hakuri ashe kai jawabi me yasa kai lace yace ka yi hakuri yayyai da hiye magana yana ta bashi hakuri yace to shikenan sai sa tafi ya wuce yana zuwa yace ina yaro aka ce gayi aka turo shi aka zo aka yi allurai na anesthesia da waye aka farke yaro aka yi operation aka yi komai likitan nan ya sake fitowa mutumin nan ya ci kwalashi yace yaya dana yace danka alhamdulillah an gama aiki lafiya kuma nan da sati biyun Allah da zai ci gaba da harkar amma dai baka da mutunci wallahi an yi an masa operation din ba amma baka da kirki ahe kai mugu ne ya ce ka yi haƙuri ba ba ai an gama aiki yanzu kan ko ya ce to shi kenan Allah kiyaye sai ya tafi yana tafiya sai ga nurse ɗin da suka taimaka wa likitan ya yi operation ɗin sai ta zo tana cewa shi baban yaron to alhamdulillah ka gode wa Allah yanzu nan likita ya tafi ya yi wa yaro aiki kuma an yi ake successfully ba wata matsala da aka samu sai ce wannan likitan naku mutumin banza kawai dan iskan likita ai ba dan Allah ya sa yana ta ban hakuri ba da na gaggaura marmari wallahi tallahi a cikin asibitin tun da za ana jiran sa bai zo yayi wa mutane aiki ba sai yanzu tace ayya tace wannan likitan da kake gani dan sa ne ya rasu dan sa ne ya rasu bai tsaya akai jana'izar ba ya bar su da gawar ana mata wanka ya rugo da gudu don ceton rayuwar naka dan shine abin da yasa yayi latti yanzu ya ceci rayuwar danka shi kuma zai je ya sa nasa a kabari kai kuma yanzu ka zo kana ta ruga mar ashar kaga yadda mutanen mu suke ba uzuri ba uzuri ba uzuri haka muke rayuwa yadda ban ga dama kuma sai kunya ta kama shi nace a gidan uwarwa kunya za ta kama ka tsakani da Allah eh eh malam Suleiman tsakani da Allah eh kuma wai kunya ta kama shi sannan fa ya san yadda zai kuma yaje yana ba likitan hakuri ya ce ba damuwa karka damu ma dai ba haka ake rayuwa ba komai ka gani ka yi hakuri to wannan shine saboda haka inna inna inna innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama sai yace dan haka ka zauna da jinyar ka in zaka yi wa likitan ka jafa'i kuma ka zauna da jahilcin ka in zaka yi wa malamin ka masifa ba shi kenan ba shi sai ya rike ilimin sa kai kuma ka rike jahilcin ka ina fata fahimta eh to wannan shine ah to shine yake cewa eh wa inna ma ko yawa wa inna ma ya'khudhu al-ilma an sahibi sunnatin abinda ya kamata daga matashi shine ya nemi ilimi a gurin ma'abocin sunna wanda ya san qur'ani ya san hadisan manzon Allah an gane ko a wasakhat qad wa rasakhat rasakhat qadamuhu fiha wanda kafafunsa suka yi zurfi wato ya yi zurfi a cikin karatu ya zurfi a cikin ilimin to ya je ya dinga daukar ilimi a gurin irin waɗannan mutanen nan ne inda zai gama lafiya sai malam yace fa ali bin shawzabin rahima radiyallahu anhu qala inna min ni'matillahi ala shabbi idza tanassaka an yu'akhi sahiba sunnatin yahmiluhu alaiha daga ibnu shawzab Allah ya masa rahama yake cewa inna min ni'matillahi ala shabi yana daga cikin ni'imar da Allah yake wa matashi idan kaga Allah yayi wa matashi wannan ni'ima to ya gode wa Allah shine yace idza tanassaka idan ya fara tasowa ya kai matakin balaga shekara 15 shekara 16 shekara 17 wannan tsakanin 13 14 15 16 17 an yi akhi sahiba sunna to duk inda za a ganshi da aboki ya zama wannan abokin nutsatse ne akan sunnar annabi ke rayuwa kar a ganka da dan qur'aniyun kar a ganka da dan shi'a amma sai ka ga mutanen mu yanzu ba wai maganar dan shi'a ko dan qur'aniyun ba akwai matasan mu da yawa da abokan su arna ne haka ne ko ba haka ba kuma inda a ce abokan nan ta kokarin yadda zaka nuna masa muhimmancin addinin ka ne ya shigo ai kaga ba rabala ne da irin wannan abotan to amma abota ne ta cewa tun da su ‘ya'yansu ba su da tarbiyya suna iya kowace rayuwa to bari kamar ne da su don ka dinga moran ‘ya'yansu har ‘yan matan suke abota da su to hatta naka musulmin sai ka tantance wannan irin aƙida yake ta kafin ya zama kuna kwana guri ɗaya kuna shawara kuna tattaunawa amma ka san mutum ba akan tafarkin annabi yake ba kana sane ba wai baka sane ba amma duk inda aka ganka an shi an ganshi inda aka ganshi an ganka a anguwar mu inda na taso jama'a akwai wani gida ba sai na faɗi sunan gidan ba wallahi akwai wani yaro makoci ne haka yadda to ni dai na jima ban ga dan daudu kamar wannan yaron dan daudu da ka sani bai da abokai sai mata na rantsi da Allah duk duk yan matan anguwar kawayensa ne ba dan ma kan na faɗi wani suna na san duk karatun nan ana gani ya zama matsala ba da na faɗi sunan wallahi akwai sunan da ake gaya ma to abin da zai baka haushi wato wai wai wai wai wai wai wai wala wala wala ajaba min anna nisaa tarajjalat walakin ta'anisar rijali ujabu haka mawaki ya faɗa yace babu laifi dan an ga mace tana kokarin kwaikwayon maza wala Allah tana yin haka ne dan ta zama jaruma haka ne ko ba haka ba ya ce abin da zai ban haushi da takaici shine na ga namiji yana so ya kwaikwayi mace dan Allah me abin kwaikwayo a mace wala halitta mai rauni wanda ko ta ina neman taimakon namiji take yi in abin in tana abin nan yarinya ubanta ke kula da ita in ta aure mijinta ke kula da ita in ta tsufa ƴaƴanta ke kula da ita haka ne ko ba haka ba ko ta ina ta fito ita tana buƙatar taimakon namiji ne amma sai ka ga wai namiji ne yake so ya zama mace saboda ya zama sakarai su su su sha sha sha sako ta ma ki ballo jakuna Allah malam to abin da zai baka takaici wallahi sai ka ga iyayen waɗannan ƴan matan sun yadda wannan yaron ya zo yana yawo da ƴaƴansu sai ga ya zo kofar gida a kira min wance ga na kusa da ka sha mari billahi lillahi wallahi a wani lokaci alhaji dan kwara har cikin gida zai shiga ni ina wance ne wallahi tallahi da faɗa ba abin haushi nama na jan kare maimakon kare ya ja nama nama ne ke jan kare kaga ya zama abin haushi aiko to haka saboda haka al'ummar mu malam sai a hankali sai a hankali Allah ya sauwaje to shine yake cewa a ya zama abokinka wanda yake kan tarbiyya ne yake kan tsari yake kan sanin ya kamata to haka ake so ka zama wa an amru bin qais al malaiko rahimahullahu qala idza ra'aita shabba awwala ma yansha'u ma ahli sunnati wal jamaa farjihhu wa idza ra'aitahu ma ahli al bid'i fayas minhu fa inna shabba ala awwali nishu'ihi wanda daga cikin magabata ana ce masa amru dan qaisul mala'i yake cewa idza ra'aita shaba in kaga saurayi awwala ma yansha'u farkon tasowarsa ma ahli sunna yana cikin mutanen kirki ahli sunna masu addini irin na manzon Allah wal jama'a da jama'ar musulmi farjihu wannan fi ake bukata shi ake nema shi ake kusanta shi ake zama da shi shi ake shawara da shi shine ma'anar farjihu wa izara autahu ma ahlul bid'i in kaga kuwa saurayi wallahi ranar da ake yawon wannan tikan rawa da rungumar matan da ake yi malam naga wasu mutane sanda na akwai wani mutum da na gani sanda na nemi guri na faka na tsaya ne jimamin minti biyar tukunna sannan na ci gaba da tafiya na ce yanzu wannan da nake ganin sa da kima ashe a wannan layin yake na rantse da Allah alhaji Hussein wallahi wallahi alhaji dan kwara yana nan da girmansa fa yana cikin 'yan mata da waɗannan samarin ana ta haka da shi naga ana ta haka yawa ne ne yawa ne ce la ilaha illa anta subhanaka nace la ilaha illa na tsaya na sake na sauke tabarau na tukunna na sauke gilas wallahi tallahi in tabbatar shi ne ko ba shi ba naga dai ba gilas tsina ne yaman alkawaiwai ne ba naga da gaske shi din ne na mai da gilas tsina na tayi guri na tsaya na yi shuru na ce wato haka rayuwar mun ta dawo kana ganin mutum a cikin rigar mutunci kamar musulmin arziki a dan banza ne baka sani ba hi ya sa dauki abin nan wallahi tallahi in ba ka yi to to wallahi jama'a mu yi hankali dan haka yace in kaga matashi yana tare da mutanen kirki inda duk ya fito gurin mutanen kirki ya fito inda zai shiga gurin mutanen kirki yake shiga ya ce to wannan shine abokin zama shine abokin ja a jiki shine abokin shawara shine abokin tattaunawa amma in kaga mutum tare da waɗancan yan hayaniyar ba zai tsaya ya bi tsarin da annabi ya zo da shi ba ya ce to wallahi ka yanke kauna daga wannan sai ya ce fa inna shabba ala awwalin shu'ihi domin matashi da kake gani farkon tasowarsa ake dubawa ya sa mawaƙi ke cewa anil mar'i la tas'al wasan an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi in ka zo gari karka tambayi waye mutum tambayi su waye abokan shi su waye yake abota da su daga an ce ma mutanen kirki ne to labudda hima mutanen mutumin kirki daga an ce maka mutumin banza ne mutanen banza ne to hima mutumin banza ne ina fata an fahimta anil mar'i la tas'al wa san an qarini in za ka zo gari karka tambayi waye mutum ka tambayi su waye abokan shi yace fa kullu qarinin bil muqarini yaqtali duk wani dan aboki to da abokinsa yake koyi ka lura kaga sai aboki ya dauko halin abokinsa bai dauko halin baban shi ba ana samu ko ba a samu ana samu yarinya sai ta dauki halin kawarta amma bata dauki halin uwarta ba saboda yadda abota ke tasiri a cikin mutane yasa mutum mai hankali wallahi ba wai a society ko a anguwa ba hatta a makaranta ka san da waye ne ƴaƴanka suke zama kaga dai makaranta nan gurin karantar da ilimi ne ko to na rantse da Allah duk da haka kai kokari ka san su wane ne suke zama a benci ɗaya da ƴaƴanka akwai wanda in ya zauna kusa da ɗanka bai da taɗe illa abin nan abin nan maganganun kwamishi ai na kalli algaita wane ne wane ne ka san akwai wani hausa indiya da ake fasara billahi da zai yin kwamushe ka ko in rabke ka wasu irin hausa ne ga su na abin zai su burbaɗe shi to wallahi akwai wanda za ka ga za ka ga in ya zauna irin wannan hira yake wa yaranka to ka yi hankali ka yi hankali akwai wani abokinmu ya sa yaransa a makaranta shi ka'idarsa talabijin ɗin da ya kunna ma a falon ‘ya'yansa, to bai bari su kalli wasu tawayoshi in ba tawayoshin laraba ko tawayoshin sunna tv ko africa tv 3 ba to ashe akwai wani yaro shi kuma da shi da uwar da uban da 'ya'yan duka taruwa ake yi ana kallon waɗannan kwamishan to kawai wata rana sai ji yaransa ya dawo yana yana wakar abin nan hoti ho cahiye yace kai ina ka je wannan cahiye yace billahi lizzan caccasa ka billahi liz kawai sai yace masa ai abokinsa ne in ya kalla a gida aka kunna musu sai ya zo shi kuma sai ya nanga masa akan benci kaga kai ka tura ɗanka ya koyo karatu haka ne yanzu yana ɗebo waƙoƙin indiya yana shigo ma da su gida to ka gaya min me zai faru nan gaba saboda haka dole ne ko makaranta ka sa aya ka dinga bi kana tambaya ya ake ciki in ba kan lokaci tura ka ce kai ka je ka binciko min me karatun wane yake ciki ya su wane da wa suke abota da wa suke zama da wa suke kaza to daga nan ne zaka gane hakikanin ina ayanka suka rusa amma wallahi ka zubar da su kai yamma su suka yi gabar to sai sun girma sai kawai kaji sun fara yin wasu abubuwan da kai baka san ma ta ina suka same su ba sakacin ka ya jawo maka yawa sakacin kai jama don haka dole yara sai da bibiya yaya kun yi haddar ku kun yi tilawa yaya kaza yaya karatun abin nan mathematics yaya assignment kai ya naga baka je makasallaci ba kai ya naga ana jam'i baka nan wata ranka yanki duro kawai ka dawo daidai sallan azhar sai kai alwala kawai ka shigo masallaci ka jira ka ga zaka ga yayanka kar ka shiga gidan mata sai da monitoring jama'a gida sai da sa ido ka shigo anguwar amma baka karasa gida ba yaka shiga masallaci a idan da sallah ka tsaya ka zazzara idanu ka duba haga ina yayanka suke sun zo sallar la'asar sun zo azhar sun zo magariba sun zo isha to da wannan ne idan suka gane cewa lalle ba za ka sake ba to su ma za su miƙe to daga nan kuma shikenan Allah sai ya shirya su kenan ko ka mutu na rantsi da Allah babu abin da zai faru da izinin Allah amma in ka bar su to shikenan sai shaydanu su kwashe su yi gaba da su na fata kuna fahimta to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ji mana da su kuma sai ana yi ana musu addu'a domin addu'ar iyaye akan ƴaƴa ba karamin tasiri take da shi wajen dora su akan layi ba shi uba koransa ne ya bata akan yaro Allah na iya jarrabar yaron da masifa to haka kuma koransa ne yayi dadi kawai ransa ya ji yayi dadi saboda yaron yayi hadda ko yayi tilawa ko yayi muraja'a ko yayi assignment ko yayi wani abu mai kyau ya ji dadi a ransa to iya wannan jin dadin ya isa yaron Allah ya masa albarka ba sai ya ce Allah ya maka albarka ba iya jin dadin kadai ya isa Allah ya tarfawa garin yaro albarka na fata an fahimci magana to wannan shine to shine yake cewa domin shi matahi da kake gani yana nan akan farkon tahinsa idan tahinsa ya taso akan abu mai kyau to in Allah da zai miƙe akan abu mai kyau in kuma ya taso akan abu mummuna zai iya rayuwa akan mummuna sai hadisi na gaba wa an amru bin qais radiyallahu anhu inna shabba la yansha'u fa in athara an yujalisa ahla ilmi kada an yaslam wa in mala ila ghairihim kada an ya'taba amru dan qais yake cewa lalle matashi layan sha'u yakan taso fa in athara an yujalisa ahlal ilmi in Allah ya sa zama da masu ilimi yayi tasiri a cikin al'amarinsa ya zama ka san akwai wanda za ga in ya taso a rayuwarsa duk inda manya suke masu mutunci sai ga yaro ne karami amma wallahi ya fi son zuwa gurin su bai saka can mu'amala da ƙananan yara ƴan uwan shi ba to kar ku dinga korarsa domin daga cikin matsalan mu kuma idan yara suna shigowa cikin mu sai muna korarsu wannan kuskure ne in kuka ga yaro yana sha'awar shigowa cikin ku ku dinga kiransa kayya zo mana ina zaka je aika ne ya ce na zo ne kawai in zauna kusa da ku ce a to bismillah zauna to daga nan kuma koda kuna wasu maganganu da bai dace ba to ku canza maganganu domin ku kun riga kun girma ko da dai kuna maganganun da ba su dace ba amma ai kun san illar su ko ba haka bane amma shi idan yaji zai dauka a matsayin darasi ne zai dauka a matsayin wani abin rayuwa ne to sai ku canza hira sai a dawo hirar karatu hirar ilimi hirar tarbiyya hirar tsari da kaza da kaza sai lokacin da ya tashi in ma za ku ci gaba da tambayelan ku sai ku ci gaba da yi amma dai lokacin da yake zaune cikin ku ku bar waɗannan maganganu to wannan yana daga ciki shi yasa hatta rikici tsakanin mata da mazajen su rikici tsakanin miji da matarsa yayi taka tsantsan ya dinga kauce wayi a gaban yara me dalili saboda yaro da kake ganin sa kwakwalwarsa yadda ka san magnet haka take wallahi sai dinga dauka kawai wata ran ba za ka ankara ba sai dai ka je yana rugawa kannansa a shar irin yadda kake ruga mahaifiyarsu ka ka koya mar to duk waɗannan akwai buƙatar a dinga tsayawa ana ana ana tarbiyyantar gida da yara da matasa a kayi saboda a zauna lafiya Allah ka zauna da mu lafiya to shine yake cewa idan ya zama Allah ya sa zama da manya da masu ilimi ya mata tasiri ka da an ya salama to wannan masahin lalle yana dab da ya kubuta daga basifa da tashin hankali da da matsala wa in sa'a wa in mala ila ghairihim in kuma yayi karkata zuwa ga wasu masu ilimi da hankali kada an ya ataba wannan yana dab da halaka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga ainihin wato a halaka an gane maganar da kyau ko jama'a mun gama da wasiya ta biyu sati mai zuwa in Allah ya kai mu zamu tashi kan wasiya ta uku na ga muku littafin nan in Allah ya da ba zai wuce wata biyu zuwa wata uku ban Allah da mun sauke shi sai kuma mu nemi wani mu saka insha Allah to mun dai ji wannan wasiya ta biyu da ta uku a yau muna addu'a abinda muka ji na daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan shafi na goma ba yawa shafi na goma ne za a tashi daidai yawa idan abinda muka ji kuma na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah shi yafe mana Allah madaukakin sarki sa aljanna da zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu muna addu'a ga dattawan mu na wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi da kuma 'yan kwamitinmu na masallaci Allah ya saka musu da limamanmu duka musamman limamanmu da suka jajirce irin su malam Alhaji irin su malam Muhammad Yahaya irin su malam Suleiman da su malam Ahmad duka muna addu'a Allah ya saka waɗannan bayan Allah da alheri to sannan muna addu'a har ilau kuma ga 'yan midiyar mu da suka ɗauki ragama na zuwa domin ɗauka mana wannan karatu duk muna addu'a Allah ya biya kowa da aljannar firdausi sannan da 'yan hizba ga sun fara zuwa mana musamman a kwana biyu ko sati biyu mun ta samun yara suna tsaya bakin wanda nan suna ta mana surutu amma ba ku je wurin beri kan ba yawa kowa ya shiga taitayin sa yau yawa saboda ga sojojin manzan Allah nan ayo kai mana surutu he su tukuikuye ka si gefe da kai billahi lis to Allah ya kawo mana su muna addu'a Allah ya saka musu Allah ya biya su da wannan hidima da suke mana a sannan shi ma Alhaji Hussein dan kwara muna ƙara masa addu'a Allah ya ƙara masa hazaƙa da ƙwarin gwiwa wallahi wallahi wallahi kar ku tona daɗin da nake ji in naga Alhaji Hussein ya zo gurin karatun nan ina jin daɗi sosai wallahi so Alhaji Hussein wallahi zuwan ka yana faranta mana rai yana faranta mana rai Allah ya tabbatar da kai akan wannan zuwa Allah ya tabbatar da kai akai Allah kuma ya dafa ma cikin al'amuranka Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara muna addu'a Allah ya shiryar da 'ya'yanmu Allah ya shiryar da matanmu Allah ya sa albarka a gidajenmu ya sa albarka a ainihin wato dukiyarmu ya sa albarka a kasuwarmu ya sa albarka a ayyukanmu ya sa albarka ga dukkanin iyalanmu baki ɗaya da abin da muka mallaka masifa da fitina da take damun wannan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana ita ya kawo mana saukinta ya sa mu daina jin labarinta a kusa da mu ballantana a nesa da mu a nesa da mu ballantana a kusa da mu Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya akwai malam ɗaya daga cikin malamanmu mai kokari malam Musa Asadu suna ya tafi Umara jiya muna addu'a Allah ya sa yayi ibada karbabbiya kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya sa yayi ibada karbabbiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله